بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina fatan za a mai da hankali a ɗan shaurara da Allah kada a shagaltu da waya muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin huwace wasa rayuwarmu ta kuma iso wannan lokaci a wannan rana ta laraba da muke yin darasi cikin wannan littafi na al'adabul mufrad na abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullah muna roƙon allah ya mana muwafaka za mu ci gaba inda muka tsaya hadithi na 631 قال المصنف رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال كان أنس إذا دعا لأخيه يقول جعل الله عليه صلاة قوم أبرار ليسوا بظلمة ولا فجار يقومون الليل ويصومون النهار وأن حديث إمام البخاري يا رويتوشي ta wajen Musa ibn Ismail yake cewa Suleiman dan Mugira dan Thabit ya labarta musu shi kuma Suleiman dan Mugira yana cewa wato shi kuma ya jiyo daga Thabit Thabit yana cewa kana Anasun idza da ali akhihi Anas dan Malik sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai addu'a ma dan uwansa wato akhuhu fil islam kenan ya ƙulu yakan ce ja'alallahu alaihi salata ƙaumin abrar Allah ya yi masa addu'a irin ta mutane masu ɗa'a laisu bi zalama waɗanda ba masu zalunci ba wala fujjar kuma ba fajirai ba ya laila waɗanda suke tsayuwar dare wa ya sumunan nahara suna yin azumi da wuni nan da aka ce ja'alallahu alaihi salata qaumin abrar as-sala ana ana nufi addu'a kamar yadda ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum ay ud'u lahum wato ka musu addu'a nan salata qaumin abrar addu'a ta ubangiji Allah ya masa addu'a ja'alallahu alaihi Allah ya sanya masa salata qaumin abrar addu'ar mutane masu da'a wato mutane waɗanda suke masu da'a addu'a su takan zamanto makabula to Allah ya sanya masa irin wannan ko kuma yana nufin Allah ya masa addu'a irin wadda yake ma mutane masu da'a kamar yadda mai azumi cikin addu'ar da yake in an ciyar da shi yakan ce wasallat alaikumul mala'ika cikin addu'arsa wato mala'iku su muku addu'a ƙaumin abrar mutane masu da'a domin shi albiru jumlan fassararsa shine da'a ga Allah amma shi bir yana kasancewa bangare guda biyu ko akwai albir wanda yake kasancewa ta janibin khalq albiru lil khalqi ga halittun Allah akwai albiru lillahi ta'ala wanda dimninsu baki ɗaya kuma dukansu ya faɗa a ƙarƙashin albiru lillahi ɗin ne to wannan shi ne wannan yana kasancewa cikin mu'amala wannan kuma yana kasancewa ɓangarori guda uku duka na shari'ar musulunci janibin tauhidi janibin ibada janibin mu'amalat waɗannan ɓangarori duka sun faɗa ƙarƙashin albir kamar yadda Allah ya ce laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghribi walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin kaga wannan dukan su baki daya itikadi ne tauhidi ne Allah ya kira tauhidi a matsayin albir wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wannan kuma tadawwi ne wa aqama salata wa ata zakata kaga wannan ibadat ne wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was sabirin fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al ba's kaga wannan duka janibin mu'amala ne sai Allah ya kira shi a matsayin albir to wannan shine albirru ma Allah ta'ala ta'ad da bawa zai ga Allah ya fada duka karkashin wannan wanda umbrellarsa ta rufe dukkan kome na shari'a albiru ma'al khalqi kuma shine janibin kyakkyawar ɗabi'a shi kuma mu'amala ce kawai shi yasa annabi ya ce albiru husnul khuluqi sai ambaci albiru da cewa alhusnul khuluqi ma'ana yana nufi albiru ma'al khalqi kenan to dai waɗannan kaga shine jimlar su ake cewa da'a albiru sai a ce da'a saboda duka biyayya ce ga shari'ar Allah da abin da Allah da manzansa ya gindaya to kaga waɗanda suke masu irin wannan addu'a su karɓaɓɓa ce a wajen Allah subhanahu wataala insha Allah ko kuma suna da yabo a wajen Allah subhanahu wataala yabon da Allah zai a gare su zai iya kasance a matsayin sala wato ja'alallahu alaihi salata qaumin abrar wato ko ya zo ya zamanto abin nan a sifan maf'uli ne ko kuma alfa'il salata qaumin abrar wato sallar me ka damu ne ne ina riga ce ita ma a haya ba komai ja'alallahu alaihi salata qaumin abrar to duka zai iya zuwa ta waɗannan janibi guda biyu in ma dai wato addu'ar mutane masu da'a kaga nan aikin aka ambata in an ce ja'alallahu alaihi salata qaumin abrar su qaumin abrar su ne suka zo mu a matsayin maf'uli laisu bi zalama waɗanda kuma ba masu zalunci ba saboda ayyuka na sabon Allah suna nakasa wa mutum nagartar bautarsa musamman addu'a idan mutum ya kasance yana ayyuka na zalunci to zalunci zai iya nakasa masa karbuwar addu'a shi yasa ma aka ce wanda ya addu'a a ciki akwai qati'atul rahimin ba za a karba ba saboda me qati'atul rahim zalunci ne wala fujar ko inda suke fajirai masu wato ka tobara madokar Allah su saba ma dokar Allah kuma suna sane to waɗanda ba sa cikin waɗannan ƙari kuma aka ce ya nan laila waɗanda suke yin sallar dare sallar dare tana da amfani sosai hadisi ya inganta cikin muslim cewa ubangiji subhanahu wata'ala yanzu rabbukum tabaraka wata'ala ala sama'id duniya ubangijinku yana sauka bisan duniya saukan da ta dace da shi ba musanya ya saukarsa take ba kuma yana ma ambatawa wane ne yake neman addu'a ma'ana wane ne yake neman gafara a gafarta masa wane ne yake neman abu a bashi wane ne yake neman yafiya a yafe masa to kaga waɗanda suke tsaye a wannan lokaci suna addu'a kaga su addu'ar su ta samu dacewa insha Allah shi yasa aka ce ya qumuna laila kuma Allah ya yabo akan waɗanda suke yawan yin sallah tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum raghaban wa rahaban khawfan wa tama'a eh wa mimma razaqnahum yunfiqun to kaga Allah ta'ala ya yabo akan waɗanda suke yin sallar dare tatajafa junubuhum anil madaji'i su yana yin nisa da shimfiɗi cikin dare ma'ana suna miƙe kenan yad'una rabbahum kaga suna roƙon ubangijinsu ko suna bautar ubangijinsu khawfan wa tama'a an yi yabo a kansu hatta Allah wato hatta annabi zakariya Allah ya siffanta shi lokacin da zai roƙi ubangijinsa ya roƙi ubangijinsa ne yana sallah ko wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi yana tsaye yana sallah a cikin mihrabinsa aka zo aka masa albushir kenan yana tsaye yana sallah cikin mihrabinsa yake yin addu'o'insa to don haka yin addu'a cikin dare masu yin wannan suna da kima suna da daraja ana tsammata musu karɓar addu'a to ana sai na yi ma duk wanda zai ma addu'a cikin ‘yan uwa musulmi da ya buƙaci addu'a a wajensa irin wannan جعل الله عليك صلاة قوم أبرار ليسوا بظلمة ولا فجار يقومون الليل ويصومون النهار kaga kuma wanda suke azumi da wuni yana daga cikin wato lokacin da ake auqatul istijaba yayin da mutum ya zo buɗe baki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin hadisin da ya inganta cewa yayin da mutum ya zo buɗe baki yana da yana daga cikin lokata waɗanda Allah ta'ala yake amsar addu'a ta bawa inda iftar to kaga wannan addu'a ce wacce take mai nagarta duk da hadithin ya zo a matsayin mawqufi hadithi ne wanda yake sahihul isnad kuma ya tabbata cewa shi wannan hadithi ya zo shi a matsayin hadithi marfu'i cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambaci haka shi ma kuma ya zo ta hannun anas ibn malikin wanda sheikh nasiruddin albani ya inganta wacce ruwaya marfu'iyar a cikin silsilatu sahiha to wannan dai yana nuna mana falala ta wanda yake yawaita yin falalar addu'ar wanda yake yawaita da'a ga Allah subhanahu wata'ala musamman wanda yake yawan yin sallar dare na yawan yin azumi kuma baya zalunci baya fajirci sannan hadisi yana nuna mana cewa ana so ashe ayi addu'a ga ƴan uwa addu'a ta fatan alkhairi ko suna halarce ko ba su halarce domin ita wannan ta nuna cewa yayi addu'a ne ga waɗanda suke halarce ko kuma waɗanda ba su halarce Allah ya samu dace حديث نقبا قال المصنف رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عمرو بن حريث يقول ذهبت بي أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسي ودعا لي بالرزق حديث يزو واتو zuwa ga Ismail ibn Abi Khalid ya ce ya ji Amr ibn Huraifin ya ƙuli yana cewa wato Amr ibn Huraifin wato al-Makhzumi ɗan ƙabilan Banu Makhzum ne yana daga cikin sahabbai waɗanda suka wanzu can ƙarshe-ƙarshe Allah suna da karancin shekaru shekaru lokacin da annabi ya wafati to Ismail ibn Khalid yake cewa ya ji Amr ibn Huraythin Allah ya yarda da shi ya kule yana cewa zahabat bi ummi ila annabi sallallahu alaihi wasallam ya tumata ta tafi da ni zuwa wajen annabi kaga wannan yake nuna kenan ashe yana karami har ma ya ce gyatumata ta tafi da ni wajen annabi yana karami famasaha ala ra'asi kaga wannan yana ƙara jaddada cewa yaro ne annabi ya shafa mun kaina wa da ali bir rizqi yaman addu'a na samun arziki a wata riwaya wa da ali bil baraka yaman addu'a Allah yaman albarka to kaga shi ma wannan hadisi yana ka hadisi ne kuma wanda yake ingantacce sahihul isnad kuma yana nuna cewa wato za a iya yi ma wani addu'a za a iya ma yara addu'a ya nuna halaccin shafa kan yara yayin da za a musu addu'a a shafa kansu wato abu da yawa in ka kula daga cikin al'adan hausawa wallahi sun samu tarbiyya ta musulunci hausa fulani ba mutanen arewacin najeriya sun san tarbiyya ta musulunci sosai allah ya saka musu shehu usmanu da alheri sun ɗora daula daula wacce ta gino a kayan koyarwa ta addini sai wasu abubuwa da yawa wanda yake na addini suka zame musu tamkar al'ada abu ne mai sauƙi hatta tsohuwa sai ka ji ta ce in za a je wani waje da wani jikanta ko wani ƙaramin sai a ce a shafa mun kansa al'adan ba hausawa ne su faɗi haka ko a shafa mun kansa kuma in yana nan za su shafa kan nasa kuma su masa addu'a to duk waɗannan abubuwa musulunci ne ko in sun ga abu ya ba shi a ce kai wallahi tubarkalla kaga wannan tubarkalla tabarakallahu ne ai barakallah ana nuna cewa annabi ya koyar cewa duk abin da ka gani ya baka sha'awa to ka ce barakallahu fihi in har ma kana da kambun baka to ba wannan abun ba zai samu aibi ba domin ko yabo kai akan abu idan ya kai mutum mai kambun baka ne ko yabo yayi akan abu sai sharri ya samu abun to aka ce makarin wannan shine aka koya wa musulmi tunda baka san kana da shi ko baka da shi ba to in kaga abu ka ce barakallahu fi in ko da sha'awa ya baka to kaga sai zama ɗabi'ar Hausawa Hausawan da ba na yanzu ba ko na yanzu kan ai ba su da sai crypto eh shine ake sabawa da shi da waɗansu ibarori haka akan harce amma irin waɗannan abubuwa na kyawawan ɗabi'u gani ake ƙauyanci ne alhali kuma addini ne da shi ne iyaye da kakannin suka aiwatar kuma suka zauna lafiya to don haka irin wannan abin da yake da tabbas a cikin nusus to ɗabi'a ce mai kyau sai a riƙe ta kar a yi watsi da ita wanda ba shi da dalili shine ake ajiye shi a gefe Allah ya datar da mu musamman wanda yake maraya ana shafa kansa abdullahi ibn ja'far ya ambaci yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai musu ziyara kuma ya shashafa musu kawuna ya musu addu'a domin wannan yana nuna alama ne na tausayawa da kuma kauna قال المصنف رحمه الله وحدثنا موسى قال حدثنا عمر ابن عبد الله الرومي قال أخبرني أبي أن أنس بن مالك قال قيل له إن إخوانك أتوك من البصرة وهو يومئذ بالزاوية لتدعو الله لهم قال اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فاستزادوه فقال مثلها فقال إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة وأن حديثي ياتفزوا جاء واتو عمر dan Abdullahi Rumi yake cewa akhbarani abi babana ne ban labari wato Abdullahi Rumi din kenan an Anas bin Malik shi kuma ya rawaito daga Anas dan Malik ƙala anas yake cewa ƙila lahu an ce ma anas ɗan malik inna ikhwanaka atauka min albasara wato ‘yan uwanka sun zo ma ko kuma da aka ce ƙala shi abdullahi rumi ɗin ne ke faɗa ƙila lahu kenan an ce ma anas ɗan malik inna ikhwanaka atauka min al-basra yan uwanka sun zo maka daga basara wa huwa yawma idhin bizawiya shi kuma a wannan ranan da suka zo masa yana wani waje da ake ce da shi zawiya wato qaryatun ne ala shati dijla qurbal basra akwai wani kogi da ake ce da shi dijla a ƙasan iraki wanda annabi ya ba da labarin cewa kiyama ba za ta tsaya ba har sai mutane sun je suna ta kwasar zinariya a cikinsa kawai ɗiba kawai za dinga yana kamata ina son kuɗi ne za a kawo shi ƙarshen duniya na masifa a ta jida yanzu ma ya so ma bayyana ko irin tiriliyon tiriliyon ɗin da ake ɗiba a raritar gwamnati ana ajiyewa ai duk shi ma kuɗin masifa ne ba wai kuɗin gumi ne ko na jin daɗi ko na annashuwa ko mai albarka ba Allah ya tsarkake mana abincinmu to yana wannan waje ana ce da shi azzawiya kuma sannan akwai wani waje gonarsa makatuwa da ma'aikata da yawa ciki kusa da madina ita ma ana kiranta haka azzawiya to nan alƙarya ce ake ce da ita azzawiya ɗin wato kusan bakin gabar dijila kusa da basara cikin iraki to sai ake gaya masa cewa ga wasu 'yan uwanka sun zo maka daga basara litad'u wallaha lahum kaji dalilin da ya kawo su domin ka roƙa musu Allah ka musu addu'a wannan gaba ke nuna kenan ashe ya halatta zaka iya neman salihin bawa da ake tsammata masa salaha akan ya maka addu'a ai wannan mun sha samun dalilai da suke batu akan haka a cikin karatun wannan littafi قال سي أنس بن مالك يمس الدعاء دو أن اللفظة اللهم اغفر لنا الله كغفر تامنا كاجا أي يتي وارحمنا كما الله سبحانه وتعالى كمن رحمه وآتنا في الدنيا حسنة كبام ككاوى أن الدنيا وفي الآخرة حسنة كبام ككاوى الاهرة وقنا عذاب النار كسير من دقى عذاب وتاه duk lokacin da zaka nemi gafara ma wani to karka nema masa shi kadai hada da kanka mun gane ko in san samu ne ma fara da kanka tukun shi ma sai ka roƙa masa in dai gafara da rahamar da afuwar Allah ne karka roƙa ma wani shi daya fara da kanka ko kuma alal akalli hada kanka cikin addu'ar rabbana ghafir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنين إن كدوبا أتكين قرآني إن دي زائي الدعاء تنمن غافرة ذاك قشيني الدعاء يفارة دا كانسا كوكما ياسا كانسا تكين الدعاء تو هكا الأمر يكي دو هكا أنس بن مالك سيتي اللهم اغفر لنا وارحمنا Allahumma illa inda nassi ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa za a yi mashi mutumin addu'a kamar addu'ar da ake mamaci wannan lokacin a shi ne kake ma addu'a to sai ka ce Allahumma gafir lahu ko Allahumma gafir laha amma a hakan a cikin addu'o'in kai ma kana sawa da kanka a ƙarshen lamarin to don haka ana sai musu wannan addu'a kaga takanas suka zo don a musu addu'a ana sai musu wannan addu'a Allah ka gafarta mana mu da su kenan ka mana rahama wa atina fid duniya hasana ka ba mu kyakkyawa a nan duniya wa fil akhirati hasana a lahira ma ka ba mu kyakkyawa wa qina azaban nar kuma ka tsare mu daga azabar wuta wannan addu'a ai an gama kome ko fasta zadohu sai suka nemi ya ƙara musu wala Allah sai suna ga kamar ita wannan ɗin ta yi kaɗan ko a ƙara musu ka san in irin addu'a da ake biyan kuɗi ɗin nan yawan kuɗinka yawan tsayin addu'arka in ka ba da babbar sadaka sai a jero maka arba'ina rabbana duna ƙura'ani rabbana rabbana rabbana in kuɗi kaɗan ka bayar sai a maka kaɗan to ita addu'a ai ba yawa ne ko kaɗan ba ko karɓuwarta ake nema a wajen Allah da kuma tsaftarta da tsaftar bakin mai faɗan shine abin lura to don haka sai musu wannan addu'a su sai suka ce a ƙara musu fasta zadu sai suka nemi ya ƙara musu faƙala mitlaha sai sake faɗanta itan dai sake nanatawa ai kamar mutumin da ya ji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ausini ya rasulullah kaman wasiya ya manzon Allah annabi sai ce la tagbab shi kar kai fushi shi sai kaddara wannan din ai ya fi so a zonar da shi ai ta masa faɗa a ce kaga kaza kai kaza a masa bayani akan iyalai a masa bayani akan kaza sai annabi kawai ce la takbab kar kai fushi sai ta nana ta yana cewa yi mun wasiya ya manzon Allah ai shi yana ga kamar wannan ta yi kadan ne annabi dai bai gushe ba la takbab din yake gaya masa har ya fahimci annabi ba zai kara masa wani abu ba sai wannan la takbab ai ku ta wadatar a matsayin wasiya Sheikh Aidul Qarni ya rubuta littafi la tagaba ya fidda hikimomi a kayan wannan hadisi. Fargudu wasu malama ma daban sun yi kafin sa. To sai Anas ya sake nanata musu ita wannan addu'a. Nan dai shahidin yana nuna kenan zaka iya neman wani ya maka addu'a ya halatta. Musamman mutanen da ga ahlus salah amma shi ma akwai waɗansu sharuɗan kamar yadda Sheikh Salul Uthaymin ya ambata. matukar abin ba zai sanya shi mutumin jiji da kai ba matukar kai kuma ba za ka ta'allaka addu'arsa ita ce karɓaɓɓiya ba inna ma kayi ne domin dai ƙarin ta goma shi amma in kana ga cewa addu'arsa ita ce karɓaɓɓiya shi ne yake da bakin yin addu'ar karɓaɓɓa to a na wajen abin ya lalace bai halatta ba faƙala sai anas da ya sake nanata ta sai ce musu in utitum hadha ai in aka baku wannan abin da na roƙa muku faqad utitum khairar duniya wal akhirah ai an baku alherin duniya da lahira ko ka samu gafara Allah akwai abin da ake nema sama da wannan ka samu rahamar Allah sannan aka ce a nan duniya a baka mai kyau a lahira a baka mai kyau kuma a tsararka daga azabar wuta to don Allah me ake nema rabbana atina fid dunya hasana ai ta gama komai a duniya kam babu tashin hankali babu tsangwama rayuwa mai daɗi babu duk wasu abubuwa da za su rikita maka rayuwarka musamman kabar Allah babu su an baka arziki mai daɗi mai kyau an sanya maka kana'a an kauda maka abin da zai cutar da kai an gyara maka hanyar da za ta amfanar da kai aidu ya fada cikin wannan lafazi atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana ka sami hisaban yasira ko ai yana cikin alhasan fil akhirah ka sami hisaban yasira a mawkifin kiyama ka samu aminci mutum ya tashi cikin la khawfun alaihim wa lahum yahzanun sannan mutum ya tsallaka sirati cikin sauki sannan mutum ya samu shiga aljanna kololuwa kuma sannan gashi ciko wa qina azaban nar ka tsare mu daga azaban wuta to don haka duk wanda aka bashi wannan ayan bashi alherin komai duk alherin duniya ya samu duk alherin lahira ya samu don aka wannan addu'a ya halatta mutum zai iya yin addu'a ko da a cikin sallah da ita inna ma dai ba za ka kawo ta siga wanda ƙur'ani ya ambata ba kaga shi ma na wajen iktibasi yayi ya canja ta ita ƙur'ani ya ce rabbana atina fid dunya hasana ko wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar to maimakon rabbana sai kai amfani da irin wannan lafazi da yace allahumma kaga yace Allahumma ghfir lana warhamna duk da cewa shi ba a cikin sallah yi ta ba to amma ko da sallah ne in ka ce Allahumma atina fid dunya hasana cikin sujudar ka baka laifi ba insha Allah wallahu a'lam to Allah ya datar da mu mu ma nan muna roƙon Allah ta'ala ya bamu mai kyau a duniya ya bamu mai kyau a lahira ya kuma tserar da mu daga azabar wuta حديثي نقبيتش حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو ربيعة سنان قال حدثنا أنس بن مالك قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا فنفضه فلم ينتفض ثم نفضه فلم ينتفض ثم نفضه فانتفض قال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها wannan hadisi shi ma isnadinsa ya kai zuwa ga Anas dan Malik Allah ya yarda da shi kala yake cewa kala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi wato akhadha annabi sallallahu alaihi wasallam gusnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki wani reshe kaman mu a Hausa an ce reshe ana fin kato kenan ko dan bangare haka na bishiya ko da ba babba ba reshen dai ya dauki wani reshe na bishiya fanafabahu sai kakkabe shi a jijjiga haka dan abin ya zuba falam yantafi sai bai kakkabu ba ganyayen kenan sai bai kakkabu ba thumma nafabahu sannan sake kakkaba shi falam yantafi sai bai kakkabu ba thumma nafadahu sai sai kakkaba shi karo na nawa na uku fantafada sai ganyayen suka zube Allah ya karawa annabi daraja wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya karantarwa duk wani uslubi na karantarwa zaka samu a cikin karantarwarsa kage yanzu sai a ce an dauki wani instructional material ko ko teaching aid ice ya dauka ai attention din kowa zai je gare shi yana so ya koya musu wani abu ne annabi yana yawan yin haka ko ya nuna abu ko ya dauki abu ya taba daukan abin nan ya kama kunnan mushan abin akuya ko an jefar da shi mai dakakken kunne wanda shi ba sa san irin wannan nau'in akuyan ba kuma gashi mushe kuma gashi karami an zo za a wuce sahabbai an jefar a juji sai annabi sai haka sai kama kunne ya ce wa zai sai wannan da dirhami daya sai suka ce mun san Allah wannan ko kyauta aka ba mu ko yana da rai ma aka ba mu kyauta ba masu balle mushe balle ko mu bada dirhami dan shi ai gayar walakantaccen abu kenan da ba shi da kima a wajen ku kyauta ma baka so balle ka ba dirhami ko yana da rai ma baka so sai annabi ce to yadda wannan kuka ganshi a walakance duniya ta fi haka walakantuwa a wajen Allah za su manta irin wannan karantarwa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan irin wannan karantarwa kaga nan yace ya dauka ya kakkaba duk attention zai koma kansa kuma yakan jefa musu tambaya wani lokaci ana zaune sai tambaya ba kawai labarin zai ba su ba ba karantarwar zai musu ba a sai ya soma musu shimfiɗa da tambaya a tadaro na manil muflis kun san wane ne fallashashe sai suke kirakin kwakwalwarsu a wanda ba shi da kwandala mana babu kadara yana wahala yana fama da cefa ne ko ba haka ba ne shi ne fallashashe ba rufin asiri ya ce a ba shi ne fallashashe ba Allah allazi la dirhama lahu wala mata yace a ba shine fallashashe ba sai ga musu fallashashe sallallahu alaihi wasallam wani lokaci kuma bayanin kawai zai musu kai sai to sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka ganye kakkabe qala sai annabi yace inna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah yanfutna alkhataya lalle ku sani fadin subhanallah da walhamdulillah da la ilaha illallah yanfudna alkhadaya suna kakkabe wa mutum kurakurai kama yanfudu shajaratu waraqaha kamar yadda bishiya take kakkabewa ganyenta haka ne ko yanzu a shiga winta in winta ya wuce kuma fa sai wani season ha? a kafin soma sai fall tukunna sai soma lokacin za ga duk bishiyoyi suna zub da ganyayyaki in an fara zafin kuma sai sabon toho lub lub lub lub wata bishiyar ma sai ga kamar bishiyar aljanu duk ta zubba da komai sai tsinkaya to kamar yadda bishiya take kakkabewa ganyenta ya zube in iska ta zo ta kada ta kada sai ta zube to haka waɗannan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah suke kakkabewa kurakurai gabarin mutum su kakkabe maka laifuffuka a cikin littafi amma wani irin laifi na'am saga irin zano ba sa kakkaɓewa manyan laifi manyan laifi sai ka roƙi Allah ya yafe ma amma ƙofar sabuɗe take kowane lokaci idan ka roƙa Allah ta'ala zai yafe in ka gabe yafe ba to baka roƙa ba ne ko baka bi salon roƙon ba kamar yadda hadithin abu hurairata wanda imam muslim ya rawaito ingantacce wanda muka ishara gare shi ɗazu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce yanzu lullahu fi kulli lailatin ila sama'id duniya kowane dare Allah yana sauka saman duniya wani sauka ba mu sanya ya saukar take ba Allah kuma ya faɗa fa yaqulu hal min sa'ilin fa'udiya akwai mai roƙo na bashi hal min mustaghfirin fa aghfira lah akwai mai neman gafara an gafarta masa hatta yatlu al-fajr har sai lokacin da al-fajr ya fito ladan ya kira sallah shikenan an rufe kofa kai kuma sai lokacin za a tashe ka ko dama kai saitin daidai ka duba kalanda lokacin da lokacin da aka nuna maka cewa lokacin al-fajr zai fito haka ka sai da ka sai da ringtone din wayar ka ko alam kai sai alam kuma ya so tashi in kiran sallah ne ma kiran sallah in kyarkyarkyar ne ya tai kaga an yi asara ko ayo ga bonus mutum ya rasa bonus me zai hana ka tashi kana ta bacci kaga hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna bayan sallah ka koma gida kenan bayan sallar isha saboda idan ka koma in haƙoƙin iyalai ne ma za ka samu kai bacci kan lokaci yanzu mutumin da ya bacci karfe goma misali zuwa karfe hudun dare ya yi awa nawa a? ya yi awa shida ko? to alal akalli awa shida ai ta maka yawa ma to kaddara kai mai baccin ne sosai ka yi awa shida ai ta yi aishe ka kai da kanka zaka ji ka farka kaga kafin karfe biyar yadda ake sallah yanzu kana da awa daya sai kai ibada ko in kai sa awa biyar abinda ake bukata a adult awa hudu mata wadatar masa insha Allah da aka zauna healthy in ka samu 4 hours sleep every day to kaga in ka tashi karfe biyun dare ko kaddara ma karfe uku ka samu awa biyu ko ba haka ba awa ɗaya sai kai sallah awa ɗaya kuma sai ka dukufa kai ta addu'a Allah ya kawo mana sauki a tifen ko ka waiwaya wajen yara ka musu addu'a ka waiwaya wajen roƙon gafara ka ta tunuwa laifuffukanka kana marairaice ma ubangiji akan ya fe maka ya baka sabati kada fitine ka a rayuwar nan da shaidan kai tai kana istighfar sai ka fada cikin والمستغفرين بالاسحار kuma an ce as-salatu khairun minan nawm shikenan ko an kira sallah sai ka tayi sai kai nafilarka sai ka tawo masallaci ai kai riba ko aka wanda zai tabaccin to don haka wannan hadisi da yana nuna mana daraja na waɗannan tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ba haka bane ko subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah anan ya tsaya guda uku amma akwai hadisin da yazo da wadancan wallahu akbar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata yace babu laifi da duk wanda ka fara a cikin su na'am حديثي نقبيت حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة قال سميت أنسا يقول أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الحاجة أو بعض الحاجة فقال ألا أدلك على خير من ذلك تحللين الله ثلاثين عند منامك وتسبحين ثلاثا وثلاثين وتحمدين أربعا وثلاثين فتلك مئة خير من الدنيا وما فيها إسناد وأن حديثي هنا دروني سبود سلمة سلمة سلمة ابن وردان malaman hadisi sun da'afa shi salamatu da aka ambata ko rawi na biyu amma kuma wannan hadisi kwatankwacinsa ya zo a cikin sahihain daga aliyu ibn abi talibin Allah ya kara masa yarda bukhari da muslim duka sarwaito anan ya zo cewa anas dan malik ya ce ya ji anas dan malik yana cewa atatim ra'atunin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wata mata ta je wa annabi sallallahu alaihi wasallam tashku ilaihi alhaja tana koka masa bukata aw ba'd alhaja ko kuma wata daga cikin bukatunta faƙala sai ya ce ala adulluki ala khairin min zalik ba na nusar da ke abin da ya fi wannan daraja ba to hallilinan na hasalafi na inda manamiki in kin zo bacci ki yi hailala sau talatin la ilaha illallah la ilaha illallah wata sabbihi na talatan wa talatin ki yi tasbihi sau talatin da uku subhanallah وتحميدين أربعا وثلاثين سنن كي حمد الله سو تلاتين دهودو فتلك مئة ووانشن زي زما كسكري haka ne ko wancan zai zama zai zamanto talatan wa talatin ne haka ne a nuskar ku to anan nuskar ya yi kuskure kenan to hallilina laha salatan wa salatin na'am sannan sai ki hamdala sau talatin da hudu fatilka mi'atun wannan ya zama ɗari kenan sai ce khairun minar duniya wa mafiha ya fi muke alheri akan abin da duniya ta ƙunsa baki ɗayanta duniyar ma da abin da ke cikinta kamar yadda muka ji da wannan isnadin yana da rauni amma kwatankwacin irin wannan din ya zo daga aliyu bin abi talibin Allah ya kara masa yarda bukhari da muslim sun rawaito ta hanya ingantacciya kuma nan da aka ishara aka ce atati mar'atun nabiyya wata mata ta je wa annabi to a wancan riwaya aliyu ya saraha cewa matarsa ce wato fatimatu albatul bintur rasuli sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha ita ce ta je ta koka wa annabi sallallahu alaihi wasallam an tafo daga yaƙi an kawo wani mai wayan ne ya zo ya kashe tana ta mun kiɗa an tafo da bayi daga wajen yaƙi to ita kuma ɗawainiyar gida ya mata yawa sai ta tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Aliyu bin Abi Talib shine ma yace mata ba za ki je ki wajen babanki ba gashi an kawo an tafo da bayi kuma a ciki akwai khumusi ba za ki je ki tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wala Allah kya sami ya baki wata kuyanga a ciki waɗanda za a raba wadda za ta rika taimaka miki hidimar gida sai ta je ta kokawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hidimar gida ya mace yawa ga rainon ƴaƴa ga ɗawainiyar mijinta ga aikin gida a yi surfe a yi daka hannayenta duya ɗuɗɗura ruwa ya faffashe ƴar manzon Allah fa tana irin wannan hidimar a gidanta kewaye da za ki ce ba za ki yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi da yake ba duniya ce gabansa ba ba ita ce tarbiyyarsa ba ba ita kuma zai ba ma gidansa ba da ta je ta roƙa sai manzon Allah sallam bai ce mata ba zan baki ba sai ce je ki gida zan zo ne sai ta koma gida da hope din cewa annabi zai aiko mata ko kuma idan ya zo zai zo mata da shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai je ba sai dare daren ma har sun kwanta sun fara bacci sai je musu sallama suka masa izini annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga ya je ɗakin su suna kwance za su tashi sai ya ce a ku zauna ku kwanta miji da matar suna kwance annabi ya ce ku kwanciyar ku sai ya je ya zauna tsakanin su sallallahu alaihi wasallam ta wannan yarsa ce wannan kuma kaninsa ne da ya rene shi haka ne ko sai je zauna tsakanin su to shi na annabi sai yake rarashinta yake nuna mata waɗancan abubuwa na duniya ne ki yi haƙuri da waɗannan abubuwan ki ci gaba da yi daraja ce a wajenki da lada amma bana baki wani abu wanda ya fi ku yangar da za kika roƙa ɗin alheri ba to shine manzon Allah sai ba ta wannan tasbihat din yace ki rika yi yafi miki daraja akan wancan ka gani fa tarbiyyar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ba wai a shagwaba yara shine gata ba a nuna musu Allah a musu tasgirin duniya ta zamba komai ba a idanunsu shine gata ba wai dan sun gama sakandare a ba su SUV ba an gama sakandare ba wa yarinya SUV ba haka ake ta faɗa ba ko ya ba kwa faɗa ku ne yan facebook ɗin ai ato SUV to ai zancen ba yanzu ba ne ya ɗan yi watanni to ba wannan shine gata ba a nuna mata Allah yarinya in za a kai ta gidanta a kai ta tare da sanin Allah shine an mata babbar gata tare da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da sanin darajar mijinta shine an mata gata amma in an tara mata kayan duniya amma bata san Allah ba bata san biyayya manzon Allah ba ballantana ta biyayya a mijinta ai kuma shirme ne to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mata wannan zikiri yace hadha khairul laki min khadimin wannan ya ba miki alheri akan khadimin da kika roka Allah ya samu dace to don haka wannan kenan yana daga cikin azkar waɗanda ya halatta mutum in ya zo bacci yayi in ka zo bacci kai ya fi maka alheri akan duniya da abin da ta kunsa wannan alheri wannan azkar din subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar shi kuma kai shi sau nawa 34 ga wani hadisi bukhari sai ya dirka akai yace wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man halala mi'a wa sabbaha mi'a wa kabbara mi'a خير له من عشر ركاب يعتقها وسبع بدنات ينحرها to bukhari ya ce annabi ya ce bai faɗi sinadi ba amma ya zo ta wajen ibn abi shaiba shi kuma sun ruwaito shi ta hanyar salama ibn wardan akan yaji anas ibn malikin shine ya faɗi haka amma sheikh nasir din albani ya ba'afa shi cikin silsilatu da'ifa hadisi ne wanda yake da'ifun lam yathbut cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man halala mi'a wanda ya tahalili sau 100 la ilaha illallah sau 100 وسبح مئة يي تسبيحي سودري سبحان الله وكبر مئة يي كبر سودري الله أكبر خير له من عشر ركاب يعتقها يا فمس الخير أكان وياي غدا غوما da zai yantar bayi kenan wa sab'i badanatin yanharuha da raquma guda bakwai da zai soke to amma dai mun ji hadisin bai tabbata ba ko sai mu wadatu da waɗanda suka inganta na afkar da ake bukata hadithi na gabe ce fa'atan nabiya sallallahu alaihi wasallama rajulun faƙala ya rasulallah ayyud du'a ya afdal قال صل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ثم أتاه الغد فقال يا نبي الله أي الدعاء أفضل قال صل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت فقد أفلحت تون حديث صحيح لغيره شما نم بخاري أنم بأنبتي إسناد سبا amma ya zo daga ruwayan imamu turmudi da ibn maja ta hanyar salama ibn wardan cewa ya ji anas ibn malikin ya ambata amma shi salama ce ibn wardan ne yake da rauni ala ayi halin shek nasir din albani wannan isnadin ya sahaha shi a cikin sahihul adab al-mufrad ya ce sahihun ne ligairihi wato fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun wani mutum ne ya zo wajen manzon Allah kamar yadda Anas ya ba faɗa kenan an koma ga riwayan Tirmidhi da Ibn Majah faqala yace ya rasulullahi ya manzon Allah ayu du'a ya afdal wace addu'a ce tafi daraja qala sai annabi yace sallallahu al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah ka roki Allah afwa da lafiya nan duniya da lahira ya yafe maka kuma ka samu kubuta al'afiya ya hada da kubuta daga dukkan abin da zai cutar da kai a jikinka ne a gudanarwanka ne a zamantakewarka ne a tunaninka ne duka ya fada cikin al'afiya to ka roki Allah al'afwa wal afiya fi dunya wal akhirah ya maka waɗannan a duniya da lahira fa idza u'tita al afiya lalle wato thumma atahu al ghada sai mutumin ya je wa annabi sallallahu alaihi wasallam gobe ma gobe ma ya kuma dawowa kashe gari fa qala ya nabi allah ya annabin allah ayyu du'a afdal wace addu'a ce tafi kene na so ya sake samun wata mun gane ba wai yana nufi ta bayan bai yadda da ita ba a ya yadda da ita yanzu yana so a sake bashi wata ne kuma ai sukan tambayi annabi kamar yadda ya zo cikin hadisi ayyul a'mali afdal wani aiki ne fi daraja sukan tambaya a jejjere a jejjere ibnu mas'udin yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyi menene abin da yafi daraja wane ne yafi cancanta na masa kaza na kyauta masa sai a ce wani sannan sai wa to irin wannan ƙari suke so na ilimi to kashe gari ma sai sake dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wace addu'a ce tafi daraja ƙala sai annabi ya ce sallallahu al'afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah ka roki Allah ta'ala afwa da yafiya lafiya kenan fid dunya wal akhirah a duniya da lahira fa idza udita al afiyata lalle idan aka baka lafiya fid dunya a duniya wal akhirata da lahira faqad aflahata ka rabauta eh duk wanda aka bashi lafiya duniya da lahira ai ya rabauta in ka tashi a ranar alkiyama lafiya kalau kake ai kenan shiga aljanna kenan bai ana nufi lafiya daga jinya ba wannan din ma ɗaya ne daga ciki babu na ƙasa tare da ke yin ka tashi a matsayin salihi bawa kuma ka kubuta daga dukkan abin da zai munana maka za ka sami hisabi wanda yake mai sauki za ka sami tsallaka siraɗi za kuma ka sami shiga aljanna to kaga nan an ba wa mutum wato yafiya kenan kamar yadda wani hadisi shi ma ya tabbata daga Anas dan Malik hadisi ne wanda yake ingantacce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya shude ga wasu mutane an jarrabe su wato annan nabi sallallahu alaihi wasallam marwa bi qaumin mubtalain wadanda aka jarabe su ai nazala bihimul bala'u kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce amma kana haula yasaluna Allah al'afiya shin waɗannan kam ba sa roƙon Allah lafiya ne ba sa roƙon Allah kubuta kasan lafiya ai larabci ne ko shine afiya ba shi ya ce afiya saboda yawanci warshu ake yi a ishe saka lamun din sai ya kamata wasali ta zama lamalif lafiya al'afiya allafiya mun gane ku larabci ne lafiya ce lafiya uwar jiki kenan kaga wannan hadisin Anas yana nuna kenan ka rika roƙon ubangiji ta'ala lafiya kafin jinya ta zo kafin musiba ta zo kafin bala'i ya zo karka jira sai bala'i ya zo baka yi dabara ba sai bala'i ya zo ka roƙi Allah ya yaye shi kafin ya zo Allah ya hana zuwansa karka ce sai talauci ya same ka roƙi ubangiji tsari daga gare shi ka nemi tsarin daga talauci tun ba ku ido biyu ba eh domin ya damke ka kafin ka kubuta sai ka ga an yi maka illa don haka ana neman ubangiji ya kara bawa da musiba kowane abu wanda yake negative marar daɗi kafin zuwansa roƙi Allah ya maka kariya da shi Allah ba mu dacewa shi saka roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya tsare ka daga dukkan abin da ba shi da daɗi sunnar annabawa ce wata rana wato kamar yadda Uthman ibn Affan yake ambatawa wani hadisi da abu dawo da ya rawato da turmuzi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda idan ya wayi gari sannan idan ya maraice bayan sallar asuba maraicewa shine kafin magarba yace bismillahi allazi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim idan mutum ya faɗi haka annabi ce lam yusibhu shay'un ay mimma yakrahu wani abin da ba a so ba zai shafe shi ba jaraba kuma ka rika yi da yaqini ba wai dan dora Allah on trial ba a ka sami yaqini cewa tabbas Allah ya baka kariya insha Allah in kuma wani abu aka si ya faru to kaddara ce ta rigaye shi amma Allah zai baka kariya a rika faɗan wannan a wani waje an ce a faɗa sau uku Allah ya ba mu kariya duniya da lahira hadithi na gaba ce haddathana adamu qala haddathana shu'ba anil jurairi ana bi abdullahi an anazi an abdullahi ibn samit عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله سبحان الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده وأن حديثي إن كنت تشين إسنادي حديث يا كي زوا أبو ذر الجفاري دقى النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشوى أحب الكلام إلى الله magana mafi ƙaunatuwa ga Allah subhanallahi la sharika lahu tsarki ya tabbata ga Allah ba shi da abokin tarayya lahul mulku shi yake da iko wa lahul hamdu dukkan yabo nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan komai la haula wala quwwata illa billah ba mu da dabara ba mu da wani karfi in ba ga Allah ba wannan ka sallama ne fa ga ubangiji ai la haula lana fi jalbil manafi' ولا قوة لنا في دفع المضار إلا بحول وقوة من الله bamu da wata dabarar da zamu jawo kanmu amfani bamu da karfin da zamu kare wa kanmu cutarwa sai dai da dabara da karfin Allah da shi muka dogara kaga tawakkali ne cikakke subhanallahi wa bihamdi to waɗannan suna daga cikin alfas mafi kaunatuwa zuwa ga Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin ingantacce da bukhari ya rufe littafin sa da shi kalimatani khafifatani ala lisan habibatani ila rahman faqilatani ala mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kaga nan ma annabi ya ambace su a matsayin kalmomi ne ababen kauna a wajen Allah don haka subhanallah yana daga cikin lafuzza masu daraja kwarai da gaske subhanallah zaka ga bayan Allah salihai al-muqarrabun suna jinjina ma Allah da wannan lafazin subhanallah Allah ya samu dace حديثي نقبيتي حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون عن الجريري عن جبر بن حبيب عن أم كلثوم ابنة أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وأن حديثي ياكي زواج أم كلثوم ابنة أبي بكر Allah ya yarda da su daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yarda qalat take cewa da khala alayya annabi sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gare ni kuma ina sallah walahu haja annabi na da wata bukata fa abda'tu alaihi sai nayi jinkiri ga manzon Allah saboda sallar da nake yi qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Aisha alayki bi jumali du'a'i wa jawami'ihi lalle ki dinga riƙewa dunkulalliyar addu'a matattararta mahada dunkulalliyar addu'a kuma mahadatta jumali du'a abinda ke dunkula addu'a waje guda addu'a ce mai yawa amma an dunkula ta waje wa wanda aka tattara ta waje guda ya ce ki dinga rike irin wannan yanzu kai ne ka tsaya ka lissafa ma ubangiji duk abin da kake so sai aka ce maka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar an dunkula kome kai ka halarto da abin da kake son da wanda baka so kuma ubangiji ya fi ka sani ya fi ka sani abin da ke kunshi a zuciyar taka falamman sarabtu da na yi da sallah kultu sai in ce ya rasulallah ya manzon Allah wa ma jumalu du'a'i wa jawami'uhu menene madunkular addu'a matattararta kala sai annabi ya ce kuli in zaki addu'a a kirka cewa wannan ta tattara duk addu'a Allahumma inni as'aluka min alkhair kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا sai koya mata wannan addu'a ta hada komai fa Allahumma ya Allah ai mun san dai lafazin Allahumma mun sha yin bayani akan me me tattara ko inni as'aluka min alkhair kullihi ina roƙonka dukkan alheri duk abin da yake alheri ne ina roƙonka shi ya Allah ajilihi na nan duniya wa ajilihi da na lahira ajil daga al'ajala gaugawa da haka ajili alheri dan wuri na nan duniya kenan wa ajilihi shi kuma abin da yake mai jinkiri shine ajil da hamza na can kenan lahira ma alimtu minhu abinda na sani cewa alheri ne ina roƙonka wa ma lam a'lam da wanda ma ni ban ma san shi ba amma alheri ne ina roƙonka ya Allah ka gama komi fa wannan kadai ta ishe ka yo alheri nawa ne wanda kai kake ga alheri ne ba alheri ba ko ba haka ba mutum ya kashe kuɗi ya kashe kuɗi ya kasa mutane ya kwace matar shi zai aura amma in ta zo ta dinga gasa mar aya a hannu sai rasa yadda zai da ita ana yi ko ba a yi ashe ba alheri ba ce wa a'udhu bika minash sharri kullihi ina roƙonka tsari ina roƙonka tsare daga dukkan sharri ajilihi dan wurinsa wa ajilihi da mai jinkiri sharri na nan duniya da sharrin da zai zo a lahira ya Allah ina neman ka tsare ni ma alimtu minhu wanda na sani cewa sharri ne ko ma wanda ban ma san shi ba wa ma lam a'lam da wanda ma ban sani ba wa as'aluka aljannata ya Allah ina roƙonka aljanna wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal da duk wani abin da zai kusatar da ni zuwa ga aljanna na maganar da zan faɗa da aikin da zan yi Allah ka sani su zan dinga yi wa uzu bika minan nar ina neman tsarinka daga wuta ya Allah wa ma qarraba ilaiha da ma duk abin da zai iya kusatar da ni da ita min qaulin na magana aw amal ko aiki da maganar da za ta kusatar da ni daga wuta ko kuma aikin da zai kusatar da ni zuwa wuta ya Allah ka hana ni aiki aikatawa kamun tsari daga gare shi gayan neman tsari daga wuta kenan wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kuma ina roƙonka dukkan abinda annabinka Muhammad ya roƙa ina roƙonka ya Allah nima wa a'udhu bika mimma ta'awwadha minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam duk abinda annabinka Muhammad ya nemi tsari wajenka nima Allah ina neman ka tsari daga wannan abin wa ma qadaita li min qada'in duk abinda ka hukunta mun kuma na kaddara wanda zai same ni faj'al aqibatahu rashada ya Allah ka sanya ƙarshen al'amarin ta zamanto min shiriya ce da za ta banta goma shi a wajenka don Allah wannan addu'ar ba ta zama jami'a ba na'am ta zama jami'a don haka sai mu rike ta eh wanda bai haddace bai haddace a rika yin ta a tsarkake zuciya a dinga roƙon Allah to sai kaga mutum ya samu dacewa dabararka kaɗai ba ta hudda ka sai ka haɗa da roƙon Allah kai dai ka dage sannan kuma in ka dage sai ka cika ta da addu'a Allah ka shirar da mu ka dawamar da mu akan tafarki madaidaici abinda muke wanda bai dace da shari'a ba ko zai zamanto mana matsala a duniya da lahira wanda muka sani da wanda muka sani ba ubangiji Allah ka mana tsari da shi Allah ka daidaita mana tafarkinmu Allah ka daidaita mana zuriyarmu Allah ka sanya mu ya fi farkonmu kyau ubangiji Allah ta'ala ka gafarta mana Allah ya kawo mana sassauci a cikin al'amura na ƙasar nan tamu dukkan abin da zai zamanto mana fitina ubangiji Allah ka kauda mana shi ƴan uwanmu da suke gaza ya Allah Allah mun miƙa su zuwa gare ka ya rabbal alamin Allah mun miƙa su zuwa gare ka Allah ka ne waliyinsu wa ni'mal maula wa ni'mal nasir سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم